بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar alhamis 11 ga watan ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 21 ga watan maris shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na 24 kuma na ƙarshe insha Allah cikin jerin darussa daga littafin muna akhtaun wa mafahim fi shahr ramadana yajibu an tusaha wanda muke tattaunawa a cikin sa da munasabin majalisi na ramadana na shekara ta 1445 matsalar ta rage mana ita ce matsala ta talatin kuma ta ƙarshe a wannan littafi wadda malam yake cewa azkuru ba'd al-akhta'i wal bid'i fi shahri ramadana ghayr allati qad dhukirat ko qad zakartu yace zan ambaci wasu kurakurai da wasu bid'o'i da suka shafi watan ramadana waɗanda ba ambace su ba a baya nan kawai zai kawo su ne sardar yace aljawabu wake zai zama wancan lafazin uzkur kenan uzkur ba'da yakon azkuru wal jawabu wa min allahi astamiddu al'auna was sawab yace na'am hunaka kathirun min al akhta wal bid'a fi shahr ramadan ghayr allati qad dukirat minha ala sabil misal akwai kurakurai da bid'o'i da yawa da mutane suke aukawa cikin su a watan Ramadan banda waɗancan da aka ambata daga ciki akwai na ɗaya qaulul mu'adhdhin ba'da adhanil fajr al-awwal tasahharu fa inna fi as-suhuri baraka ladan ya ƙara da wannan hadisin bayan kiran sallah na farko wanda yake yi cikin dare din nan dan tunawa mutane su tashi su sahur to wannan kiran sallah na farko da cewa dama akwai sabani a gun malaman fiqh ba wannan ne mahallin magana akan sa ba shin kiran sallan nan na farko kullun ne ake yin shi ko ka watan ramadana ne kadai wannan wani sabani ne sananne a cikin fiqh akwai malaman da suke ganin cewa a wajen watan ramadan sallar asuba kiran sallar ta ɗaya ne amma a malikiya mu biyu ake ko ramadana ko wajen ramadan so da haka mu ci gaba da yin biyu yadda muke a to na farkon a shine ake yi na farko kafin kafin asubahi ko yawwa da kuma sabanin aina ake faɗan wa aslatu khairu minan nawmi shi ma wani sabani ne daban so malamai kenan sarakunan sabani Allah ya gafarta musu amma kawai sai ladan ya dinga ƙara tasaharu fa inna fi sahuri baraka wata gida su a yankunan su mu kuma anan kasashen mu ladanai sai ƙara a tashi a tashi a tashi to ɗaya suke da wannan sallah kai aka ce ka kira ka kira ko to shikenan alaba da lada mun daga a tashi a tashi wani sai wajen kafa goma takura mutane suke da can ma za su yi ta maimaita kiran sallah ne muna yara wallahi a kudaden da suke kira sallah wajen su goma every five minutes ya sake hawa kan dandamalin da na masallaci ba ma lasifi ga yake dole ka tashi wallahi ko ba za ka yaji ba na biyu minha at-tasbihu bi mukabbarati saut badala min al-azan al-awwal al-fajr ko kuma ai ta yin tasbihi da lasifika a samu ne ta tasbihi ko ta karanta da la'ilu ko a sa ƙur'ani duk wannan yana cikin ire-irensu na uku wa minha at-tarhibu bi qudumi ramadana ala al-ma'adhin wa turuqat yin lale maraba da ramadan akan ma'adhin mi'idana shine irin dogon hasumiya din nan da kuma kan hanya in an ce an ga wata a fito ana ta kada kade yawa ranan da aka ga wata kidan gauro ko wannan da ake da dan an ga wata ko a buga bindigogi ko wani abu dai ya zama da ko wani biki na musamman na cewa an ga watan Ramadan cikin wannan dare na farko wa minha as-sawt al-jama'i bil adkar ba'da salawat al-khams fi Ramadan ko kuma da an idar da sallah sai a fara zikirorin bayan sallah sallolin farilla tasbihi da zikiri da da, istighfari da sauransu sai a dinga yi da murya daya kamar yadda yara 'yan islamiyya suke masu koyon sallah wannan shi ma yana daga cikin kurakuran ومن هذا دعاء بعض الائمه في ادبار الصلوات وتامين الناس على ذلك الدعاء على هذا الدعاء da kuma yin addu'a jama'iyya ita ma bayan sallah musamman a watan Ramadan za a yi ta yin addu'a tare mamu suna cewa amin amin wa minha takhsisul qira'ati fi sati tarawih min surati takafuri ila surati an-nas fi kulli lailatin da kuma irin sallar nan ta tarawih da gargajiya da yake wanda kullun daga alhakumut takasur zuwa ilal jannati wan nas ba a tsallake nan kullun diman da'iman wannan ma kuskure ran da ake so a yi gajeru babu laifi a karanta wannan gajerun surorin wata ran kuma a karanta dogaye ko matsakaita ko abin da ya sawwaka manzala sallallahu alaihi wasallam ya taba yin sallar darma da qul huwallahu zallanta yana ta maimaita ta a dukkanin rakawoyin sa wannan ya tabbata amma ina jin yanzu an ne wannan sallar ko da dukka dukkan masallatan da ka sani da irin wannan sallah yake daga daga alantar kaifa zuwa nasi ita ce kawai har yanzu to da ke kasan muwa na alam lai muna yanki babu masallacin gargajiya duka mun daina ganin su duka an haɗe su Allah ku ne su ana gani malam sai dai a muciya can wajejen kojan muciya cikin tsogin nan yawa cikin cikin lunguna haka ko amma dai mu nan kasan nan daga daga yan izala sai yan boko za ka su kuma tafiya da gargajiya din nan zaka nema masallacin dariƙa wallahi ka rasa wani gargajiya zaka nema ka rasa ko akwai ba wanda ya san da shi ba su da function sauraka ba ma jin irin wannan yanzu alhamdulillah ba ma ji limamai ne ga sunan fito ko ina sun fitine ka ba eh sai dai kai ka gudu ko wa min hasatu tarawih raf'u sauti bil azkari ba'da ba'da kulli rak'atayn min at-tarawih wato yin daga murya da yin zikirori bayan kowace raka'a biyu na salat tarawih wa minha raf'u al-musallina aswatuhum bit takbir fi asna'is salah idza faraga al-imamu min qira'ati surati duha ila akhir surati nas akwai wani hadisi ne mai rauni da yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana kata al-qur'ani daga surati duha duk surar da ya gama sai ya ce Allahu akbar walillahi alhamdu ko wani abu makamancin haka za ga sai mutane suna yi da akwai ta qira'a ma ta radio da ake sawa mai hako ta wace ce ma ta ta su da sine go okay mala muslima okay to wannan hadisin da yazo wannan matsalar hadisi ne mai tabbatar kusan ma za ka yi cewa maudu'i ne hadisi ne mai rauni kwarai da gaske to amma sai wasu suna tadbikin shi a cikin sallah da zaran liman ya gama karantawa zai kabbara sauran mutane ma za su yi to kuskure ne shi ma wa minha qawlu ba'd al-a'immati lin-nasi bayna ash-shafa'i wal wutr da zaran an zo shafa'i da wutri sai sai liman su ce unu siyama asabakumullah wato an idar da sallolin ashan din kafin a tafi gida sai liman ya ce mutane to ainiya azumin gobe jama'a ainiya azumin gobe yana tana mutane al'amarin niyya to wannan ma duka abubuwa ne da mutane suka kiyo su wa min ha itiqadu ba'dihim anna ramadana idza lam yakun 30 yawman fa huwa naqis wanda suke ganin idan ramadana bai kai kwana 30 ba to an an tauye shi eh suna ganin kaman sun samu tawaya wa minha sur'ati ba'd al-a'immati fi sati tarawih fa'iza nusihu ƙalu inna ma hiya tarawihu akwai kuma fijo kenan ko limamai masu gaggawa ta ban mamaki wani da numfashi ɗaya yake wallahi akwai wanda in ka bi shi in kai wasa sai kai amai abincin da ka ci na shan ruwanka sai ya dawo maka saboda yawan ɗagawa da dukawa haka to wannan ba a san irin wannan sallar ba ta yi ba kuma ya kamata limamai su tuba kuma har yanzu akwai masu yin ta wannan sallar amma dai mu dai anan yanki alhamdulillah babu irin ta ne yake mala ana yin ta mu ci a yanzu da ƙauyuka da masallatai irin waɗanda ba su san abin nan haka ba su da limamai masu tajwidi za ka ji gargada ce kawai kuma kamar ma ba a yin zikirori na ruku'u da sujuda to wannan kuskure ne babba na gaya daga cikin kurakurai mafiya girma da ake lissafawa wato gara kun ba za ku iya yin sha ɗaya ko sha uku ba gara ku yi hudu da wuturi ƙwaya ɗaya biyar masu kyau ya ishe ku ko ku yi shi da kai ko ɗaya ce ma za ku yi inda duk ya halasta amma dai kar ku yi waɗannan marasa kyau wa min haddarbu bi tubli min ajli iqadin na'imin lis-sahuri fi ramadan kada ganga da daddare dan ata da mutane kada ganga ko karfe akwai da masu yawo anguwa anguwa shine kidan gauro ko kidan goro yanzu saboda kwagwaran ba su da mutunci yanzu dukan mutane yaran mutane suke yanzu eh akwai da zarka na san da akwai wani dattijo da a tashi ake ce mishi a tashi yana yawo yana da keke yana buga karfe a jikin hannun keken yana a tashi tun kamar karfe uku zai dinga bi layi layi cikin sabuwar anguwa maguma din nan sai ya tashi kowa haka ma yake ce mishi na manta asalin sunan shi kawai a tashi ake ce yana na haihu ko ya mutu yana zuwa ko ya kamata a ce ya mutu yanzu gaskiya dan tun lokacin tsoro Allah ya gafarta mai tun muna yara yake wannan abu to akwai kuma yara matasa masu tsokanar gwauro su ma za su ɗauko gangunansu da kayan tashe ɗinsu dini suka sa akwai goro sa zuwa suna suna zolaye shi to yanzu gwagwaran yanzu ba su da kirki za su iya fitowa su da kiyaran mutane za ka gama har suna ba da wonin ma za ga wani goro ma a kai zuke ba da wannan wonin cewa kada wanda ya sake zo wallahi za a yi ɓatacciya to duka dai ba kyau duka wannan ba addini ba ne idan bukata ta kama a tada mutum za ya tada shi an ga kamar zai makara ko na abokin da aka saba yin sahur da shi ko wani ya bar sallahu cewa da Allah a buga min waya ko a tashi ni ko a kwakwasa mishi kofa wannan za ya tada shi makwabci ko abokin rayuwa ko makamancin haka amma a dauka wani addini ne ko wani daga wani aiki ne cikin ayyukan watan har wasu su dauki wa kansu wannan ragama suna yawo layi layi to wannan babu shi ina fata mun gane bambancin to yace a wa min ha daga ciki akwai a taganni ko taganni ba'du a'immatil masajidi fi qunutil witri wa takallufis sajai wa italati du'a'i hatta yashqa 'alal musallina wannan wannan ya shahara sosai a cikin mutane alhamdulillah shi ma an daina Allah ya gafarta mallan Jafar Mahmud Adam a gun mallan Jafar ni dai na fara jin fatawa game da cewa wannan abun babu kyau duk in na karanta magana sai na ji muryar shi ma tana dawowa a zuciyata har aka tambaye shi aka ce to alga ta mana ai kai ma da kana yi yace to yanzu mun gane kuskure ne mun daina a mai dugure wannan fatawa da dadewa Allah ya gafarta mishi haka ake son malamai su zama rabbaniyun da duka rerawa ake kamar da ake rera tilawa an zo wutiri sai a rera addu'a daga baya aka gane kuskure ne amma da haka wasu suka suka suka nace suka ce su ba su yadda ba to haka kuma takallufin saja'i a ce dole sai jimlolin sun dinga karewa da harafi iri guda da kuma tsawaita addu'a tsawaitawa wadda take ta wuce ɗabi'a wannan tsakani da Allah kuskure ne babba kuma na san hanyar da mutanenmu suna yin shi za ka ga wani wuturin sai a yi minti talatin wani arba'in ana yin wuturi a yi ta addu'a haku gaji da cewa amin tun kuna jin addu'a ne haku fara jin haushin limamin to kaga ya ɓata muku addini ana roƙon Allah ko kuma kuna jin haushi har wani ma har ku nemi ku makarafa musamman lokacin tahajjudi karshen wata din nan musamman an ce rana 29 ne ko da bakwai limamin zai nace ya nace ya nace tun yana faɗan kalmomi masu amfani har ya koma kawai bai wasu abin da yake faɗi tun mutane suna amin suna amin har bakin su bushe wannan ba daidai bane ayi addu'a takaitacciya a nemo jawami'ul kalim na doyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama minti uku ya isa duka wutar nemo jawami'ul kalim a addu'a kowa ya tafa mishi wamin ha ita bawul asirja da kuma kashe fitullu a masallaci bisa ta tarawih wa tahajjud lokacin sallar tarawih da sai a kashe fitilla ayi sallah a cikin duhu wa yabqa sirajun khafitun jiddan sai a ba fitila kwaya da ita ma ayi kasa da ita ayi dinin dinta kullu hadhihi min albid'a duk wannan bidoyi ne sai kaman kaman kaman za a kwanta bacci an kashe duka fitilu kuma an an abinga to wannan ya ce duka bidoyi ne wa amal akhta'u fa hiya kathira kathira kadhalika kurakuran suna da yawa su ma daga ciki yace al aklu wa shurbul mufrid fil iftari aw al asha'i aw as sahur ni ma na taba yin wani rubutu kurakure 40 game da sallar dare na taba publishing din sa a facebook zaka iya samu shi kurakure 40 game da sallar dare wanda wasu dama na tsamo sai daga maganin wasu malamai wasu kuma daga abin da muke yi mu anan kuma irin wannan wa'azi da yake bayan kowace raka'a kowace raka'a biyu da da kama wuri mutane su dinga kama wuri tun bayan sallar isha su tare ba kyau kama wuri a masallaci shi ma babu kyau da mai da wurin sallah ya zama kamar kasuwa ana sadakoki ana kasuwanci ana fira da sauransu da kuma abin nan mai da abin ya zama sana'a kuma mutane akwai limaman tahajjudi waɗanda sana'a kawai suka ɗauki limancin tahajjudi a wani gari da muka taɓa zuwa an taɓa mu labarin wani limami da yake da masallaci biyar in yi biyu a nan zai hau mashin da gudu ya ji can yi biyu ya gama ya sake hau mashin ya ji saboda kowanne yana so ya anshi kudi a ƙarshen wata masu masallacin sana biya so da ka an sashi a timetable din masallatai biyar an nuna mana limamin mun gan shi alaramma ne kyakkyawan alaramma akwai hadda mai kyau da haka zai bada raka'a biyu a nan ya je can ya yi raka'a biyu ya je can kafin asuba ya yi kwabarin duka wannan masallatan kaga wannan aiki daga gani ka kasan wannan duniya ce kai aikin duniya ce to haka duk wannan kurakurai ne akwai ta magana da da da wannan yayi Abubakar al-Ajuri a cikin akhlaqu hamalatul Qur'an can karshe karshe da yake magana nasiha da yake wa mutane mahaddata masu dadin murya da abin da ya kamata su yi da muryarsu in ka karanta zaka tsoraci magana sosai ce idan Allah ya baka dadin murya kasancewa na Qur'ani Allah ya baka wata baiwa ce ta musamman da ba kowa ake baiwa ba abinda ake so da kai kayi amfani da wannan baiwa da Allah ya baka don addinin Allah ba wai dan ka karanta mutane su ji dadi su ce ka iya ka burge su a dinga yayin ka ba a dan ka karanta su ji tsoron Allah su samu khushu'i su samu tadabburi su samu kusanci zuwa ga Allah yana nan a cikin tafin akhlaqu hamalatul qur'an sau da sai an kiyaye wannan suna nan da yawa kurakuran ya ce wa min ha itikadu anna kullum anna man akala au shariba nasiyan faqad aftara fa yuwasilu al-akala wa shurba bi hujjatin annahu muftir tunanin cewa wanda ya ci ko ya sha da kuskure to azumin shi ya kare kawai ya ci gaba da cin abinci a azumin shi bai kare ba zai karasa azumin sa kuma babu ramuwa akan sa kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wa min ha itikadu anna man fatahu as-suhur faqad fatahu as-sawm wani yana ganin dai bai sahur ba turanin bai da azumi idan ya yi makara ya yi makara ya yi ɗore to kawai zai ci gaba da cin abinci sai dai ya rama wannan ma kuskure ne wa min ha itikadu anna man fatahu al-wutru faqad fatahu as-sawm haka nan kuma tunanin cewa wanda bai samu yin sallar wuturi ba to shi ma azumin ya kubuce mishi wannan ma kuskure wa min ha muwasalatu al-mar'ati siyama wa qad ja'a al-haid bi da'awa annaha qad ta'ibat fil juz'i al-awwal min an-nahar wacce ta dauki azumi kawai wancan wajen la'asar sai al'ada ta zo mata sai ta ƙi karya azumin kuma ta ƙudurta cewa ita ba ta samu wannan ranar ita ba za ta rama wannan ranar ba mata suna da ganganci da yawa game da al'amarin haila da haihuwa da nufasi da ya shafi azumi wanda ba sa yi masalla wannan kulawar za ka ga tambayoyi sun yawa saboda mai saboda sun san akwai ramuwa amma sallatin da babu ramuwa ko ta kubuce ba su damu ba wato ba sa tantance yaushe ne kamata su ci gaba da sallah yaushe ne bai kamata ba amma azumi suna so su tantance ko har ma su samu bonus saboda shi akwai ramuwa wa min hatar kustimali siwak min zawali shamsi ila gurubiha wa siwaku yajuzu an yasta'milahu as-sa'imu fi jami'i nahari ramadan wasu suna ganin kuskure ne amfani da aswaki da rana alhalin kuma ya halasta aka amfani da aswakinka lokutan sallah da lokacin da ka bukata ba daidai bane ko mutum ya bakin shi haka yana yana hamami wa minha tarkul ha'id wan nufasa kaseeran min a'malil khayr yujati annaha ghayru sa'ila masu haila da masu wankan jego duk ayyukan da ake na azumi sai kaga ba ruwan su da hujja ai ta tunda bata azumi to ba za ta yi sadaka ba ba za ta je gun tafsiri ba ba za ta yi ba ta yi ma duk wani abu da ya kamata ta yi na aikin alheri ta ta ki tana ganin tunda dai ba ta yin asalin azumin to waɗancan ma ba sai ta yi ba to azumi ne kawai aka ce kar ta yi amma duk sauran ayyukan alkhairi ta aikata za ta samu ladan insha Allah wa minha anna badan nisa'i tuftiru bi mujarrad ihsas bil haid wata kuma da zaran ta ji alamar tahowan haila ko da bata zo ba kawai ta ci abinci wa qabla khurujid dam tun kafin jini ya zuba wannan ma kuskure ne wa minha anna badan nisa'i tadhunnu anna sawman nufasa ila yasihu qabla tamamil arba'ina idha hiya tahurat qabla zalika azumin mace mai mai jinin haihuwa wai ba zai yi ta azumi ba dole sai bayan kwana 40 koda ku ta ga tsarki kafin lokacin da zaran ta ga tsarki koda bayan mako guda ne za ta yi azumi idan kuma ya jinkirta har sai bayan 40 din to duk dai haka ne wa minha tadyi'u as-sa'imi waqtahu fi mutaba'ati al-musalsalati wat-tamthiliyati wal-mubarayati wa hadha khata'un fi ramadana wa fi ghayrihi da gaske kuma akwai mai azumi ya tozartar da lokacinsa wajen kallon series su ne musalsalat fina-finai masu dogon zango wattan filiyat da diramomi opera sub opera ake ci mushi ko wal mubarayat da match match na kwallon kafa ko na wrestling ko na kwallon kwando ko makamanta haka wa hadha wa hadha al khata fi ramadana wa fi ghairi wannan kuskure ne a cikin ramadana da wajen ramadana abin takeici kamar da muka ambata a wasu darussa da suka gabata larabawa particularly ne da waɗanda na sani larabawa sun fi mu shagala a wannan bangaren saboda suna da wata sakafa sabuwa wani wani sabon al'ada tun kamar shekaru talatin zuwa yanzu al'ada ta yaɗu sosai a cikinsu da abin da suke yi shine dablaja voice over sai da ke fina-finai na turawa da fina-finai musamman a kosu fina-finai na na abin nan kasashen nan na latin america mexico argentine brazil suna da fina-finai masu shiga rai da wanda larabawa suke so to su aka yi ta yi ma voice over da kuma american films da chinese da sauran dai fina-finai wanda suke wa na larabawa ba suna nan da yawa za ka same su a kan youtube sai kuma yanzu larabawa suka suka ƙirƙiro nasu tun suna yin na tarihi na sahabbai na tarihin jahiliya na tarihin malamai na tarihin yaƙe-yaƙe da dalolin musulunci yanzu sun jingina wannan ma'agiri yanzu fina-finai ne irin yadda ka gana mu na hausa na soyayya na yaudara na rigingimu na feminism na kaza irin da ana promoting wasu aƙidu da wasu ra'ayoyi marasa kyau kuma ana yin su akwai waɗanda na musamman na ramadana ne timetable ɗinsu kawai don ramadan yadda kaga wannan ya yi darussa talatin don ramadan to haka za a yi su kwana talatin don ramadana kullum ana releasing kullum guda ɗaya yanzu ɗin da za ka ji gidan tibinsu za ka za ka yi haka za a yi ta maimaita su wannan kuskure ne sosai mu ma gashi ya zo mana a nan kasashen waɗannan gidajen TV na gargajiya da wanda suke kan internet ga sanan suna yaɗa ire-iren waɗannan abubuwan kala-kala ga sanan wanda har ma za ga wasu gidajen TV na musulunci sun tirsa su zuwa ga yin wasu abu makamanta wannan don neman aje kalla za ga wasu gidajen TV ma suna yi a wata drama wadda ake ganta da tsafta ko wani kaza to dai ɓata lokaci ne ko a cikin ramadan ko ba a cikin ramadan ba ɓata lokaci ne lokaci kuma da gaskiya abubuwan da idan ka tozartar da shi sai kai nadama kamar da annabi ya faɗa ni'matani magbunin fihi ma kathirun minan nas as-sihhatu wal farag gara kai abin da zai amfane ka kai abin da zaka ci moriyar sa a duniyar ka da rayuwar ka ta gobe kiyama mu hankalta jama'a mu daina wannan ɓata lokacin haka nan tamthiliyat wanda suke ba irin wannan masu dogon zangon ba gama garin drama ko fina-finai ɓata lokaci ne shi ma da kuma wasan kwallo kallon wasanni waɗanda turawa suke yi galibi su ne suka fi ɗaukan hankalin mutane wasanni na european leagues ɗin nan irin su abin nan continental competitions gasu nan kana daban-daban duka masu ɓata lokaci akan wannan abin babu kamar ƙasashen musulmai ƙasashen musulmai sun fi kowa ɓata lokaci akan wannan kana zuwa ƙasar masar ko tunisia ko saudi arabia ko iraki tambaye da wani zai fara maka maka akan ƙwallon zai tambaye ka da mai aiki ya labarin ƙwallon kafa a garin zai tambaye ka ya labarin addinin musulunci ce ka san okocha ka san ronaldo tambaye da zai maka ke da dai ka san su kuma shikenan ka zama abokin firarsa wannan wannan ɓata lokaci ne jama'a to ga matasan mu nan suna wannan abun ba ji ba gani kai banda ma matasa har da mutane ma da ake ganin su da shekaru ko da mutunci da waye a ta taruwa a gidan kallon kwallo a gama a zo a yi musu a ta hayaniya wallahi duk wannan bata lokaci ne bata kuɗi ne da bata lokaci da bata wa kai mutunci to haka jama'a mu ji tsoron Allah mu tuba mu daina biyan waɗannan shashancin abu ne wanda yake yana yana yana zubar da kimar lokacinka da kuma a gane cewa baka san baka san abin da zaka yi da lokacinka ومنها التأخر عن صلاة المغرب فتفوته ركعة أو أكثر بهجة طعام الإفطار أقول لكما كل سيئة لتن صلى المغرب yana can wai yana bude baki abinda ake so ka zama kana bakin masallaci da dabinan ka ko ruwan ka ko kankana ka ko kadan abin nan kadan ci kadan da ka da ka karya tsaba sai ka to masallaci ai sallah amma wai sai ka ci ka gyagije lokacin kuma liman ya fara tahiyar farko wannan kuskure ne a ce kullum haka ake samun ka wa minha adamul mubalat bi salati tarawih a da kuma rashin daukar salat tarawih da muhimmanci wa ka'anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yaqul inda kasan mutane ba su san wannan magana ta annabi ba cewa man kama ramadana imanan wa tisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi sai ga ana tarawih anan cikin masallaci duk ga mutane nan a zazzauna a gefe suna ta harkokinsu ko suna cin indomi wasu sun bude shagunansu ko suna fira mutane babu ruwansu kamar annabi bai ce ayi ba kuma haka mutane suke ba da ka je angonin ma haka ake zama sai ka ga 'yan tsiraru ne suka damu da sallah wannan kuskure ne babba kuskure ne kuskure ne ka yi ƙoƙari a cikin kwanakin nan talatin ko ashirin da tara ya zama ka yi wannan ibada idan masallacin da ake yi yana kusa da gidanka ka yi a na kusa da gida ba a so ka tsallake ka tafi wata unguwa shi ne abin da ya fi dacewa ka yi a masallaci mafi kusa da kai kuma ka yi haƙuri har liman ya gama limamin nan fa zai gama sallan nan su ba suna ɗaya suna fira ba wani zai iya zai iya wuni yana bin layi na, na, karɓan ramadan abin nan palliative bai ji damuwa ba saboda abin duniya ne ko ya awa biyu akan layi na atm ko layi na kaza duk bai ji damuwa ba amma sallar minti 40 ta gagare shi dan lahirar shi kuma za a yi a gama lafiyar shi lau kuma bai jin a zuciyarsa cewa yayi asara wannan kuskure ne minha daga ciki akwai ja'alul layali ramadana layali tatabbu'ul mudat fil aswaq mutane su mai da dare rakun ramadana dare rakun bin moda shine model sabon yayin kaya mutum ya ta shiga shaguna don neman wani irin kaya ne ake yayi wani irin design wani irin atamfofi da lesuna da huluna da takalma zai sai ma 'ya'yan shi da nashi na kansa da sarkan shi da matar da zai aura duk aikin shi kawai kenan cin kasuwa cin kasuwa wannan musamman su a garuwan suka ji ya ce dare saboda dare suke batawa suna wannan aiki me yakon ka bata dare kana tilawa kana tasbihi kana zikiri to wani sai ya tashi duk dare da zaran an gama sallar isha ya tafi kasuwa sai wajen asubahi zai dawo kuma yana window shopping ne sai abin da ya gani zai siya gobe kuma ya je sake siyo su wa minha adamul mubalati bil ashr al awakhir wa tadyi'iha li atfahi al asbabi wasa da goman karshe da wulakanta su saboda sababa mafi ya zama tafiha atfa sababi mafi rashin daraja waɗanda aka yi musu rangwame su ne wanda suke marasa lafiya matafiya masu wasu ayyuka alima an sai kunu minkum marda wa akhir yadru fil ardi yabtaguna min fadli wa akhir yaqatu fi sabilillah faqra ma tasami alquran gashi ana taraban arziki ana ya bagiyal khairi aqbil kuma kana san kuka ta bacci kuka ta shiririta ko wani ma yana karatun boko ba jarabawa za a yi ba komai ba yana can yana ta yana ta kanta wasu formuloli ko yana can yana ta fira haba jama'a ya kamata mu shiga cikin tetayin mu wannan abin da ana yin shi wannan kurakuran duk muna cikin su da ba mu tuwo mu daina ka yi kokari ka ka sa wa zuciyarka kwarin gwiwa cewa za ka yi kuma ka tashi ka yi din wa tadiyiha li asfail asbab wa minha tadiyi'ul layal al-ashr al-awakhir fil aswaq ko kuma karar da su a kasuwa rijalan wa nisa'an ai ana ana jajibari ko ai tafi ai ta kasuwanci da zaran an shiga goman karshe in ka shiga kasuwa ka dinga cin karo da mutane kenan yadda ka san ana arafa haka za ga mutane a kasuwa ba ibada ba karatun alkur'ani babu komai suna ta saye da siyarwa suna ta ba da ɗinkuna suna ta karɓowa suna ta faɗa da keloli da masu sai da yadi da masu sai da kaji da masu sai da atamfa aikin kenan kawai kasuwa ibada fa an jingine ta illa man rahimallahu sai wanda Allah ya mai rahama wa qalilun mahum bi hujjati shara'i malabis al-eid wa halawiyat al-eid kawai aikin kenan za a siyo kayan sallah za a siyo kayan da za a yi cincin wanda za a yi cake wanda za a siyo takalmi za a kai dinkin hijabun yara za a hada ramadan basket yara tuba zaura da ta cigaran shi aikin kenan wani sai kwata kwanaki goma nan abin da yake kenan wannan kuskure ne damage ne wannan babba eh jama'a a kiyaye malam yace as'alullah al'azima an yataqabbala minna wa minkum as-siyama wal qiyama wa salihal a'mal ina roƙon Allah madauki sarki ya karba mana azumin mu da qiyamul lailin mu da ayyukan mu na alkhairi wa an wa an yatawaffana ala al-islam wa sunna ya Allah kashi mu akan musulunci akan sunna wa yanzu ala khaira a'malina khawatimiha Allah ka sa mafi kyan ayyukan mu su zama karshen su wa khaira ayyamina yawmal liqa'i mafi kyan ranar da zamu rayu a cikin ta ranar gamuwa da Allah wala yace wa an yu'ida alaina shahr ramadana sinina adida wa azmina madida Allah ka sa mu san maimacin ramadana tsawon shekaru masu yawa wa nahnu fi amnin wa amanin wa sihhatin wa tuminanin wa nasrin lil islam wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam litafi ya kare lokaci ya kare Allah ya sa mu gama da duniya lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullah